الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوادر الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل يريد نزوله فسلينا ثلاثين ترى أتشن ونا لتابنا الوادر الصيب نا الإمام ابن القيم يتي في ذكر المنزل يريد نزوله za a yi bayani a game da zikirin da ake idan an sauka wani masauki yuridu nuzulahu wanda mutum yake son ya ci zango a wajen nan almanzil ba ana nufin ya kawo gida ba ne a almanzil ya zama marhala marhala mutum ya zama ya ci wani zango sai ya zama zai huta ya sauka ko kuma manzil din ana nufin kaman misali irin mutum ya kama tafiya yana kan hanya sai bawali ya kama shi sai ya sauka zai yi bawali to shi ma manzil mun gane duk inda dai mutum zai sauka bai kai inda yake son ya kai ba in kuma ya kai inda yake son ya kai ma din misali kamar a ce otal an aje shi a otal sai ya zama yana jin tsoron wani abu a cikin zuciyarsa to wani zikiri zai قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول haula diyar hakim radiyallahu anha ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani gida ko wani masauki sun maƙala sai ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatin lahi ina roƙon Allah da kalmominsa at-tammati waɗanda suka cikakkun nan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla تمت كلمة ربك صدقا وعدلا كاغا الكلمات التامات كلمة من الله شككون شككون نن المستعاذ به شيني دي الله ده كو المستعاذ منه كما من شر ما خلق يومن كلمات الله صفوفن الله kalmomin Allah sukufinsa shi yasa ba ta karewa walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله هذا بذات قاري المستعاذ به كلمات الله وكلمات الله من صفات الله كلمة من الله سبوفن سي من gane malamai sun kafa hujja a matsayin da wannan akan cewa annal qur'ana sifatun lillah wa laysa makhluqan domin kalimatullah kalmomin Allah aka ce a tamati wanda suka cikakku ba na kaso a tare da shi duk abin da yartabitu billahi subhanahu wataala la naqsa fi duk abin da ke da alaka da Allah madaukakin sarki to ba tawaya a tare da shi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi kun gani min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da ya halitta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta kamar nan irin yadda kake cewa ne qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq mun gane wannan wannan wannan wannan fassara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq al-imam al-qayyim ce ista'adta billahi ta'ala min ash-sharri al-'am sharri ga mabbi domin ka ce min sharri ma khalaq ko daga sharrin abinda duk abinda Allah ya halitta abinda ake ce ma sharri shine shine shine shine shine ma yusabbibu alama kawai duk abinda zai jawo radadi to shine ake ce masa ashar ko ya zama alaman ajila ko ya zama alaman ajil ko ya zama radadi na kusa a duniya kusa kusa ko kuma ya zama alaman ajilan ya kasance na lahira to shi ne ake ce masa shari shi ne shari mun gane lam ya gurrahu shay'un ba abin da zai cutar da mutum in mutum ya wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq mutum yana sauka shi ke ne ya sa kafa shi ba abin da zai cutar da shi hatta yartahila min manzilihi dalik har sai ya tashi ya bar wannan wajen da ya ci zangon ya tashi ya tafi shi ba abin da zai cutar da shi Allah zai kawo masa wani ne kariya ya ci gaba da bashi kariya wannan bajin ne makwafi ne na abin da suke aikatawa na shirka da sun kasance a jahiliya idan suka sauka wani masauki to sai madugu uban tafiya sai ce to kowa ya tsaya a gefe sai ya tsaya a gefe sai ce bari ya je ya nemo izinin mai wajen ba kowa fa a wajen kawai zai je ya nemo izinin banza shi kenan sai ya tafi sai ya je sai ce a'udhu bi rabbi hadha alwadi min sharri sufaha'i a'udhu bi rabbi hadha alwadi min sharri sufahani ina neman tsari daga ubangijin wannan kwari din wannan wurin ya tsare mu daga sharrin wawayen mabiyansa wato wawayen aljanu shikenan in yi waɗannan maganganun sai ce to duk kowa ya zo sai ce in zilu da a sassauka shikenan sai su ci gaba da zama ba fa wani sako zai ji ba kawai shikenan sai in yi wannan haukar tashi ta shirka shikenan sai kawai sai ya ce da a sassauka shikenan sai a sassauka wai an nemi izinin mai wajen kowa ne mai wajen uku to shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da tauhidi da tsamar da mutane daga kafirci zuwa imani da musulunci shikenan sai manzo sama ya kawo ya faɗi wannan a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq shikenan duk wanda ya faɗi wannan ba abin da zai cutar da shi haka wannan addu'a ta uzu da kalimatin lahi ta mati tana ɗaya daga cin azkarul nata ittifaqan zikiroran da ake na maraici al-imam ibn sunni a cin a cin a cin amalul yawmi wal layla ya rawaito da isnadi sahih aka kawo wani sahabin sa aka ce kunama ta harbe shi da daddare sai manzo sun ce law qala a'udhu bi kalimatin lahi tammati khamsa marratin hina yumshi lam yadurruhu shay da ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq da yammacin yau din nan to da ba abin da ba abin da zai cutar da shi wannan kunama ba za ta harbe shi ba ka gani da ka ba abun wasa bane وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله إذا سافر عبد الله بن عمر أكشي ياشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا سافر إذا يتفيع فأقبل الليل في دري يزو واتو أكشك دري قال سيتي يا أرض يا كي كسا ربي وربك الله ربي وربك الله وبنجي ناكما وبنجي كشيني الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك أعوذ بالله ya Allah ina roƙon ina roƙon Allah ina ina neman tsari daga Allah min sharriki daga sharrin ki yake ƙasa wa sharri ma fiki da kuma sharrin abin da ke cikin ki wa sharri ma khuliqa fiki da kuma sharrin abin da aka halitta a cikin ki wa min sharri ma yadibbu alayki da kuma sharrin duk abin da ke tattakawa a saman ki in aka ce dabba yadibbu shine tattakawa wancan ya ce ko za'amta ne shaikhan walastu bi shaikhin innama shaikhu man yadibbu dabiba yace kana gani na kamar tsoho to ni ba tsoho bane kyau nake ni matashi ne kalle ni da kyau ko yace innama shaikhu man yadibbu dabiban ai tsoho shine wanda yake tafiya tinkis tinkis tinkis yana takawa yana tatata mun gane shi yasa suka ce addabatu kullu ma yadibbu ala al-ardi wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma sai ya faɗan maka sai aka koma min sai wa minhum man yamshi wa minhum man yamshi wa minhum man yamshi ha uku ala batni ala rijlaini ala arba ka gani ko akwai masu kafa biyu akwai masu jan ciki as-sawahil ke as-sawahil sannan akwai masu kuma kafa hudu zawatul arba'i kenan ko sai kuma Allah ce ya Allahu ma ya sha Allah madaukakin sarki yana halitta abin da ya ga dama wasu ba da kafa hudu fiye da kafa hudu kamar shanshani kage yana da kafafuwa da yawa sannan kuma akan samu an akan samu al-khalqu shaz akan samu al-makhluqatu shazza ya zama an halicci wasu su zama ba daidai suke ba sai a ce ga wata mage an haife ta kafa ta takwas kage ya khluqu Allah ma yasha eh shi yasa a halittar mala'iku ma sai ce ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fil khalqi ma yasha to da akwai mala'ikun da fukafukan su sun wuce adadin da aka faɗi ana yazidu fil khalqi ma yasha to kaga shine wannan wa a'udhu billahi min min asadin wa aswada sannan ina roƙon Allah ya tsare ni min asadin daga zaki wa aswada da kuma baki waye baki nan kare ko kare mana alkalbu al-aswad shaytan wa min al-hayyati wal aqrab sannan ina roƙon Allah ya tsare ni daga maciji da kuma kunama eh lazo ni yaro yake ce min wai sun sun ce wai wai ya ji ya kama wani maciji ya ya fi ni tsawo wai sun ci shi malam malam na ruwa ne fa yana rayuwa a ruwa kuma yana rayuwa a a tudu ka ci banza ku wal aqrabi da kunama wa min sakinil baladi da kuma wanda suke zaune a cikin gari wa min walidin wa ma walada da kuma sharrin uba da abin da ya haifa to wannan hadisi bai inganta ba shike duka dole nan suna ai daga ji ai ta tafasil ai wancan a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq mun gane so daga hadisin shine hadisin da ya inganta sai a wadata da shi amma wannan mai tafasil din shi ke ba ba ba inganci a tare da shi hadisi ne da'ifi al-fasl al-arba'un fi dhikr at-ta'am wa shirab zikiri da ake yi dan cin abinci da kuma sha in mutum zai ci abinci ko ya gama cin abincin me ake cewa shine fasali na 40 a cikin littafin قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا يا قوة نبخي إيمان كلوا من طيبات ما رزقناكم كشي من طيبات ما رزقناكم دقى شكين دا دا دان أبابي ما رزقناكم وأن نمك أزرتام قدس إن سنشي الطيب شين وأن يتق شرق دا بيو شرق نفكو أن يكون حلالا يزم حلال ya zama an ya kuna halala alhalal ko ya zama kai ka nema ko an baka kyauta ko ka gada ko ko kai tsintuwa eh ko ka tsinta bayan cigiya ana cigiyarsa na farko ke na sharaɗin akwaikin an ya kuna halalan ya zama halal sannan na biyu an ya kuna an ya kuna baniyar lilgisu ya zama zai gina jiki wasu kuma suka ce Allah ya kuna mu'uziyan kai ya zama mai cutarwa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم تشيني على الطيب واشكروا لله سنن كغودي مع الله إن كنت كغودي مع الله هذا الشكر ذكر الشكر ذكر والشكر إما باللسان وإما بالجنان وإما بالأركان أنا غودي الله دباكي أنا غودي الله دزوشي sannan ana godiya Allah da aiki a gaɓoɓi shi yasa in ka ci ka koshi to sai ka tashi kuma ka bauta ma Allah kar ka zama kaman karin maganar da suke cewa kal habashi in shabi'a zana in shabi'a zana wa in ja'a sarak in ya ji yunwa sai ya sata kuma yana ci ya koshi kuma sai zina ba alhabashi bane wannan magana banza ce kaga in kuntum ya huta abu a shukuru zikirun ke gode ma Allah zikiri ne shi yasa malam ibn qayyim sai ka wannan mutum ya ci ya koshi to gode ma Allah imma an yashkurahu bil lisani wa imma an yashkurahu bil janani wa imma an yashkurahu bil arkan wa qala umar ibn abi salama radiyallahu anhu sayyiduna umar ibn abi salama radiyallahu anhu ma kenan sanna na ummu salama radiyallahu anha قال لي رسول الله سما يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا غني دان قرمي a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam agolan sa rabibin sa ne kana rabiban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam da agolan Annabi sallallahu alaihi sai ya zama sai ya ce fa kanat yadi tatishu fil qaf'ati sai ya zama hannunsa baya natsuwa a cikin kwano in yana cin abinci ya ci can ya ci can ya ci can ya ci can irin dai cin abincin yara kata kata su zubar da na zubarwa su zuba na zubawa a baki su bata na batawa ko da gwadagwa kenan in ji almaji da gwadagwan 'ya'yan iya ko to shi kenan sai manzo sun mai muraddi ne sai ya kira shi ce ya gula ko ya bunayya a wata riwaya kamar yadda ya kawo a nan ya bunayya talaqufan bi manzo sun yana masa magana ne taushi sai ce san billah in zaka ci abinci ka ce bismillah wa kul biya ne naka sannan ka rika ci da dama sannan kul min ma yalika sannan ka ci gabanka waɗannan awamir ɗin guda uku malamai sun yi saɓani a kansu umarce-umarce guda uku san min laha wa kulli yaminika wa kullin bayilika shin duka suna nufin wajibi ne ko ko istihbabi ne ko wasun su wajibi ne wasun su kuma mustahabbai ne wasu hadisai sun zo sun tabbatar da ci da dama wajibi ne domin duk aikin da aka danganta shi zuwa da shedan to kishiyarsa wajibi ne manzon sama ya ce ma wani kul bi yaminika fa inna shaytana huwa alladhi ya'kulu bi shimal ce ka ci da damanka domin shaytan shine yake ci da hagu ha duk abin da aka ce shaytan nayi to ka aikata kishiyarsa wajibi ne a shari'a saba ma shaytan do an hana mu mai kama da shaytan duk abin da shaytan yake an hana mu mai hanin nan kuma na haramci ne shi kuma hanin haramci kishiyarsa shine umarnin wajibci mun gane to bismillah ko an yi sabani a kanta sannan al'aqlu min mayilil insana mutum ya ci gaban shi shi ma an yi sabani a kai akwai malaman da suke ganin mustahabbi ne akwai kuma da suke ganin wajibi ne dukkanin su dai ne suna cikin ladubban cin abinci saboda haka muhalli shahid shine sannillaha in za ka fara cin abinci kai basmala basmala shine bismillah sannillaha kenan basmala sun ce ko tasmiya wallahu alam sai mu tsaya a nan Allah kai mu sai mu ci gaba